بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba 29 ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1419 wanda ya daidai da 17 ga watan november 1998 idan ba a manta ba muna karatun littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min takbiri ila taslimi ka annaka taraha للشيخ المحدث العلامة أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله a inda muke karkashin babin jilsatul istiraha to wannan mas'ala kamar yadda ne bayanai a baya mas'ala ce wadda take mai sauƙi to amma saboda an samu waɗanda suke son su kawo sunna tarnaki da dabaibayi sun dabaibaye ta to don haka ne dole ya zama fa a tsaya a faɗaɗa sharhi a kanta in ba don haka ba kamar yadda na faɗa a jiya ai ita jilsatul istiraha malaman da suka tabbatar da ita sun tabbatar da cewa hukuncinta sunna ce mustahabbiya a dukkanin salloli na farillai da sallolin nafila in dai ba sallar tasbihi ba wadda take ainihin rukuni ce daga cikin wannan sallah to ashe kuwa in mustahabbi ce kamar yadda wasu ke cewa to ko dan me za a tsaya ana ɓata lokaci a kai tun a jiya na fara kawo dalilin cewa a ƙashin gaskiya su ɗin nan suka ja a ɓata lokaci domin mu dai da muka ba da fatawa da jalfatul istiraha a ƙarƙashin waɗannan hadisai sahihai da kuma fatawoyi na manyan malamai ba mu ce jilsatul istiraha nan dole a yi ta ba muka ce sunna ce mustahabbiya su ma sun yarda cewa sunna ce mustahabbiya to amma sai kuma suka ce to dan me za a ɓata lokaci akan sunna mustahabbiya to kun ji ta inda muka fahimci sun yarda ashe sun yarda sunna ce mustahabbiya to da da suka yadda sunna ce mustahabbiya sai a tsaya a haka to amma sai suka ce amma sai tsoho amma sai mai bukata sai muka ce to kun yi wa annabi ƙarya wannan magana ta ku ita kanta faɗanta bid'a ne balle aiki da ita sa'an nan muka sake cewa wannan matsalar da kuka ɗauko to ita ce ta ja a tsaya a yi dogon bayani a nuna wa jama'a ƙararan hadisan ga su babu inda aka ce sai da annabi ya tsufa babu inda ainihin shi sahabin ya nuna cewa sai an tsufa domin sahabban hadisin kamar da nafa daga ɗan shekara ashirin sai ashirin da biyar zuwa talatin su abu humaydin sa'idi su abu qatadata su ainihin malik ibn al-huwairisi dukkanin su mun kawo dalilai akan cewa galibin su matasa ne yan waɗannan kwatankwacin shekaru yadda muka faɗa to in haka ne ashe menene ya kawo a kaga abin da babu shi to saboda haka kullum matsala idan mutum ya ƙi yadda da gaskiya shi yake jan jayayya da a ce da aka ce jilsatul istiraha sunna ce mustahabbiya kenan an tsaya a haka ba su tsaya soke abin ba to wani zai ce sunna ce mustahabbiya mun yadda to amma ai in ka yi ta kuma za a kawo rikici tsakani da Allah da wa za a yi rikicin kai da bakin ka lisanul qawl kace sunna mustahabbiya kuma kai da bakinka kace kai ahlus sunna ne ina ma'ana ahlus sunna da hausa ɗan ina da sunna to ɗan ina da sunna sai aka ce gata ba shi kenan an haɗu ba to kuma sai ka ce za a yi fitina to ya nuna ɗayan abu biyu ko dai wannan sunna ba sunna ba ce kai ne ahlus sunna dan haka ba ku gamu daidai ba bid'a ta haɗu da ahlus sunna dole a yi fitina ko kuma sunna ce sunna kai ne ɗan bid'a dan haka da aka haɗi ya zama haɗuwar ba za ta yiwu ba don me domin sunna ta haɗu da ɗan bidi'a to a zahiri wannan na biyun ne ya faru shine sunna ce ta haɗu da ɗan bidi'a don haka to dole ne ko da bakin shi ya ce sunna ce to don haka kuma daga ƙarshe dole ya kawo wani ta'awili wanda wannan ta'awilin nashi shi zai haddasar da fitina in ba haka ban aka ɗaga farar riga tar aka ce wannan riga fara ce tar sai ka ce a'a wannan riga fara ce tar amma dai ja ce to dan Allah yanzu wane ne ya ja ka da a zauna lafiya waye ja ai dogon bayani kai da ka mai da faratar kuma ta zama ja to ya aka yi da da haka kun ji inda matsalar take don haka da muka gama karantawa shekul allamatul albani ya ce a duba littafin shi irwa'ul galil muka zo da irwa'il ghalili tun shekaran jiya muka karanta muka ji zantuttukan da malam ya kawo ya nuna hadisai ne sahihai suka tabbatar da ita hadisai kuma waɗanda ba su inganta ba su suka kore ta to waɗannan hadisai da suka inganta shi ya kawo su a taƙaice hadisin malik ibn al-huwairisi da hadisin abi humayd bin sa'idi su ne waɗannan hadisai na ɗibo su daga al-masadirul asliya inda aka fitar da su tun tushen su na zo na karanta mana su kamar yadda kowa ya ji anan kuma kasa da ɗauka to bayan da muka gama ainihin wannan sai muka ce to akwai shubuhohi waɗanda suke shigar jama'a daga cikin shubuhohin nan akwai shubuhar da al-imam ibn al-qayyim ya zuba su a cikin littafin shazadul ma'ad waɗannan shubuhohi da yawanci wasu sun ruɗu da su waɗannan shubuhohi kuma ƙarin ruɗuwa sai aka samu babban malami a sheikh said sabit sai ya ɗibo su sai ya tabbatar da su a cikin littafin shi fiqh sunna to amma abin mamaki shine da ya ɗibo su kawai sai ya wuce bai yi gyara a kai ba wanda wannan a ilmance yana nuna cewa ya yarda kenan to wannan abu da sai da sabik ya yi dama a shekul allamatul albani a cikin ainihin irwa'ul galili da muka karanta ya ce ya yi wa ibn qayyim gyare-gyare a cikin littafin shi ta aliqatul jihad to wannan ainihin gyare-gyare da ya yi sai kuma ya sake yin su a cikin tamamul minna kamar yadda na kawo mana bayani a jiya cewa a shekul albani ya yi wa fiqh sunna wasu ta aliqat da wasu sharhohi da wasu gyare-gyare to a nan ne sai na fara magana dangane da cewa shi littafin fiqh sunna wani babban malami ne a ƙasar masar ya rubuta shi wannan babban malami a lokacin da ya rubuta wannan littafi ba ƙaramin ƙoƙari yau ba ta amma allah cikin ikon shi kasancewar malamin ya yi karatu ne musamman a cikin fiqhul muqaran wato gwara fiqhu na mazhabobi mazhaba kaza ta ce kaza mazhaba ta ce kaza a haɗa kaza da kaza a yi ƙoƙarin ware gaskiya to sai ya zama wannan malami ya fi ƙarfi wajen wannan fanni amma yana da ainihin wato ƙarancin ƙwarewa a cikin ilimin hadisi to sakamakon rashin ainihin cikakkiyar ƙwarewa a cikin ilimin hadisi sai ta sababar da wannan ya harbi wasu matsaloli ma na fiƙihu domin shi hadisi ɗin galibi shi ne yake zama ainihin tushe na wasu matsalolin fiƙihu to in aka samu matsala daga tushe lallai reshe ma ya zama ya haifar da matsala ke to shine sai a shekul allamatul muhaddis albani ya ce ya karantar da wannan littafi fikin sunna ga wasu ɗalibai shi kwatankwacin fiye da shekaru talatin da suka wuce to yana karantar da waɗannan ɗalibai nashi yana yana nuna musu wasu gyare-gyare to waɗannan gyare-gyare ashe shi yana yana rubuta su a wani shafi daban to har ya haɗa ya zama ya gama bincike littafin gaba ɗayan shi asalin fikin sunna an buga shi ne a juzu'i goma 'yan ƙanana ƙanana ƙanana ƙanana haka daga baya ne aka zo aka hada waɗannan juz'ai goma suka zama mujalladi uku mujalladi uku mujalladi uku wannan juz'i yana dauke da wannan mujalladi yana dauke da juz'i hudu wannan na biyu yana dauke da uku wannan na uku yana dauke da juz'i uku to sai ya zama shi wannan littafi na fiqh sunna da albani ya wa ainihin wannan gyara sai albani ya kirayi shi kanshi fiqh sunna da cewa minna wato wata baiwa ce wani alheri ne Allah maɗaukakin sarki ya wa al'umma da ya sanya ainihin sayyidi sabu ya rubuta fiƙin sunna to shi kuma albani sai ya ce amma yana fahimtar wannan cika alheri bata ciku ba don haka sai ya sanya wannan ta'aliki nashi tamamul minna fit ta'aliki ala fiqh sunna tare da cewa shi kanshi a shekul albani yana da littafi kwatankwacin fiqh sunna wanda ya biya tace shi dangane da fiqhin shi da hadisin shi ya sa mishi as-samaratul mustatab as-samarul mustatab fi fiqhi sunnati wal kitab to amma abin mamaki shi ma wannan littafin na albani as-samarul mustatab shi ma asalin manuscript din muswadda ta shi rubutun hannun ta bata kamar yadda ta'aliqatul jiyar shi ma rubutun hannu din ya bata to dan haka sai ya zama wannan ainihin tamamul minna gyare-gyaren da suke cikin fiqhin sunna sun bayyana to kamar yadda na fara bayani a jiya cewa wannan kuma ba dama aka buɗe wa masu sukar fikin sunna ba domin mun tashi da dama mun ga wasu malamai ko mun ji wasu malamai a ƙasar nan to musamman a garin nan suna sukar fikin sunna cewa wai an soke fikin sunna to tun lokacin in ka tambaye shi menene yasa aka ce an soke fikin sunna sai ka wani hanzari wanda aqbahu min dhanbin wato uzuri ne wanda yake mummunan uzuri wanda wannan uzuri munin shi har ma ya fi laifin da yake da ka ce me yasa aka soke fikin sunna sai ya ce saboda mai fikin sunna ya ce ya halatta mutum biyu su sallar juma'a to laifin da mai fikin sunna ya maka kenan to ai mai fiqhu sunna da ya faɗi wannan magana cewa ya a duba ta a cikin wani littafi na fiqhu ne shi ma ya ɗauko littafin ad-darar bahiyya ar-rawdatu nabiyya sharh ad-darar bahiyya ta ainihin ashir Hassan Khan to irin haka ne me ya hana tun farko ka ce wannan littafin yayi wannan laifi kuma idan wannan laifi ne yanzu kai cikin fiqhun da ka yadda da shi ai akwai fiye da goma na irin waɗannan maganganun waɗanda yake yadda ka ji wannan ta so sa maka rai haka kuma wannan maganar za ta so sa mai aiki da hadisi rai ita ba yanzu maganar da maganganun da malaman mu na fiqh suka yi misali kamar wannan matsalar da muke ciki ita kanta ta jilsatul istiraha mai risala cewa ya ka dago daga sujuda ta biyu yace ka miƙe tsaye kyam kama anta kamar yadda kake yace wala tajlis karka koma ka zauna to yanzu wannan magana ga wanda ya san waɗannan hadisai na su Malik ibn al-Huwairisi da hadisan su Abu Humayd al-Sa'idi da makamantan su shi ma ba zai jita da zafi ba to yanzu wannan maganar kadai da mai risala ya sai ta sa sai ce an soke risala to ba haka ake yin ilimi ban kai baka san ka'idar ilimi ba dan malami yayi kuskure ba a cewa wannan kuskure ya sa gaba ɗaya an yi watsi da shi wani malami ne baya kuskure a duniyar nan in ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka fiqh sunna littafi ne mai nagarta littafi ne mai aminci to amma kamar yadda ka sani al-Imam Shafi'i yana cewa aballahu an yutimma illa kitabahu Allah bai yarje wa wani littafi ya zama ya cika ya tsaru daga kuskure ba sai alqur'ani dan haka babu laifi dan an samu fiqh sunna akwai kuskure a ciki kamar yadda yake duk wani littafi na fiqh da ka sani to ni ina tabbatar maka da cewa musamman littattafan ƙasan nan da muke karanta na fiqhu faro tun daga kan qawaidi ahlari ishmawi iziya risala askari mukhtasar da sauran littattafai da ake karantawa na fiqhu na lamunce maka cewa kuskuren da ke cikin su tabbas ba na shakka akan haka yafi kuskuren da ke cikin fiqhu sunna to ko in a ce an soke fiqhu sunna saboda akwai kuskure a cikin shi to ashe tuni waɗannan an dade da soke su to amma babu jin mai hankali zai faɗi wannan magana ma balle ainihin wanda yake musulmi malami akwai wanda zai iya cewa an soke waɗannan littafai namu na fikihu saboda kaɗai an samu kuskure a cikin su a'a ba za a ce ba to kuskuren da ke cikin su ai ya fi na fikihu sunna yawa to in ko za a samu wani mahaukaci da ya taɓu ya ce an soke muktasar an soke askari da iziya da risala to dan ya ce an soke fikihu sunna to babu laifi amma in dai ba tabuwa ce ta haushi ba to ba zai ce ainihin an soke waɗannan littattafai ba saboda haka yadda ka san waɗannan littattafan akwai daidai akwai kuskure a ciki kuma daidai ɗin su yafi kuskuren su yawa to haka fiqh sunna ma daidai ɗin shi yafi kuskuren shi yawa kuma daidai ɗin da ke cikin fiqh sunna yafi daidai ɗin da ke cikin waɗannan littattafan fiqh namu baki ɗaya saboda magana yake yi da zaran yi wannan magana ya ce babin kaza sai ya ce kaza kaza ya kawo zance na fiqh sai ya ce saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce kaza wanda wannan kuskuren ma in ba kamar su al-shaykh al-muhaddith al-allamah al-albani ba da wahala ma samun wanda zai iya gane irin waɗannan kurakuran na fiqh ko na hadisi sai waɗanda suke manyan malamai ne din za su iya gane cewa wuri kaza din ma mai fiqh sunna ya kuskure shi wannan da zai ce akwai kuskure a ce saboda mai ce saboda mai fiqh sunna ya ce in an saki mace saki uku a kalma ɗaya za a iya dawo da ita wannan magana ce yake ta jahilai wannan magana ba kuskure ba ce mun fahimta amma a ilmance ake magana ka iya gano waɗannan kuskure nashi wajen larabci a ce wannan tarkibi wannan shirya magana da ya to gwaranci ya shiga ciki wannan hadisi da ya kawo ya ce nasa'i ya fitar da shi a'a turmizi ya fitar da shi da ya ce hadisin da'ifi ne ba ba'ifi ba ne hadisin sahihi ne hadisi kaza da ya ce sahihi ne bai kai sahihi ba hasan ne hadisi kaza da ya ce hasan a'a ba hasan ba ne wannan hadisi ainihin da'ifi ne in ba kamar irin su albani din da makarantarsu ba wai zai iya gano wannan to saboda haka ba ana faɗan cewa kaza kawai da son zuciya bane ya kamata ka san cewa duk abin da kake faɗi Allah yana ce maka fa ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid jama'a mun fahimci wannan da kyau ko a Sheikh Said Sadiq babban malami ne ainihin na daga cikin malaman da suka yi ta gwagwarmaya a tabbatar da shari'ar musulunci a ƙasar Masar Allah cikin ikon shi sai ya sa ƙasar Masar ita dai tun daga kan Fir'auna dai aka yi rashin sa'a al'amari ya zama ya harɗe aka yi ta kama bayan Allah ana kashewa irin su ainihin ashef saidi sabiq mai littafin fi zulalin qur'an irin manyan bayan Allah irin su hassan banna aka yi ta bugawa motocinsu da mabamai ana hallaka bayan Allah har zuwa kansu sai da sabit din gwamnatin ƙasar masar ta yi ƙoƙarin ta kama shi ta kashe shi shi ne Allah cikin rahamashi ya gudun hijira ya koma ƙasar Saudi Arabia yanzu yana jami'a ta ummul qura yana ɓangaren ainihin fiqhiyat inda ake darasin fiqh yana karantar da masu ainihin wato master degree magistrate su yake karantarwa yana nan dattijo ne har yanzu yana da ran shi mai littafin fiqh sunna a takaicen takaitawa ke jama'a mun fahimci wannan to zai yi wa a ce wani malami kasaitaccen malami yayi littafi da yawa sunna ta adi aka soke littafin shi saudiya kuma ta karbe shi ai ba zai yiwu ba shi yasa wannan magana kai a hankali kada ma ya zama daga yahudawa ma kana kalce ta tun dan ba yahudawa ba su ne ba su san irin waɗannan bayan Allah waɗanda suke wa sunna aiki jama'a mun fahimta su kansu ƙasar masar ɗin ba yahuda ne suka lalata su shine suka kai ga irin wannan abuwa in ba haka ba matasa sun tashi sun ce a kafa shari'ar Allah a yi aiki da alkur'ani da hadisi to laifin mai suke da za a kama su a kashe ku da kuka ce a aiki da dokar faransa da amerika da jamus da rasha ko ba ku kuka cancanta a kama ku a kashe ku ba amma rashin makashin ne kawai a wuri da wuri allah ya shiryar da mu to waɗannan ainihin zantuttuka da shi sai da sabu ya ɗibo daga zabi ma'at ya ɗibo ya zuba su a cikin fikin sunna mai yiwuwa kai ɗin nan ka taɓa ruɗuwa da su in kuma kai baka taɓa ruɗuwa ba to wani ya taɓa ruɗuwa da su domin mun sha haɗuwa da waɗanda suke ruɗuwa da waɗannan zantuttuka to shine na ga dacewar kafin mu tsallake wannan mas'ala ta jilfatul israha domin wannan mas'ala akwai mas'aloli da dama a kanta akwai mas'ala akan jilfatul israha lallai sai an tsaya an yi cikakken bayani an ƙara bayani akai karatuttukan mu na gaba duk masu zuwa sannan akwai mas'ala akan ajinu wannan mas'ala tana nan sai an tsaya ita ma an yi sharhin ta ɗaya bayan ɗaya sakamakon da aka samu irin waɗannan ɗin suka soki abin ba tare da dalili na ilimi ba munasaba akan haka kuma haka ake furuci da wannan kalma sabanin yadda da yawancin mutane suke cewa ajinu a a kuskure ne ajana ya ajinu ajinan ajinu ake cewa ainun jimun nunun an baki da jin karami da nun guda ajana ajinu mun fahimci wannan to waɗannan matsaloli duk sai an tsaya an tattake su insha Allahu ta'ala kuma ba za mu ainihin wato gadin kiri ba saboda matsaloli ne masu muhimmanci in muka yi su muka samu suka shiga cikin kasar shikenan insha Allah duk wanda ya taso da matsalar ga wata shubha tashi sai a ce an gama maganin wannan tintini kai ne yanzu naka aljanin ya tashi amma tuntuni wasu nasu aljanin da ya tashi musu a kasi musu shedanci aka bubbuge wannan shubha tasu tun da hanyar ku ɗaya ka je ka ji kasar zaka gamsu in kana da sauran magana in yaso sai ka zo ka ka abin da zaka ci kuma kasu rika ku a lungu kawai suna yi muku barazana a fito fili ya yi magana a fili ba a lungu ake magana ga shi a sheikh muhammad nasiru dinan albani a cikin fikin sunna daga shafi na 210 zuwa 213 a nan ne za mu yi waɗannan karatuttuka ya ce wa min jilisatul istiraha daga ƙarƙashin babin jilisatul istiraha kauluhu mai fikin sunna ya ce wa kadi talafal ulama fi hukumiha haƙiƙa malamai sun yi saɓani game da hukuncin jilisatul istiraha ta ba'al likhtilafil ahadith wannan saɓani nasu kuwa ya biyo bayan saɓanin hadisan ne wa nahnu nuridu ma lakhasahu ibn al-qayyim fi zalika me fikin sunna yace amma mu za mu kawo takaitaccen bayanin da ibn al-qayyim ya kawo a cikin zadul ma'ad thumma saqahu albani yace sa'annan sai ya kwararo waɗannan maganganu na ibn al-qayyim qultu ni albani albani ne littafi sai nace hadha yuhimu hadha yuhamu ko kuma haza yuhimu anna fi hadhihi al-mas'ala ahadith muta'ariba wa laysa kadhalik yace wannan magana ta sayyid sabit za ta rudar da cewa a zahiri akan wannan mas'ala ta jilsatul istiraha akwai hadisai masu karo da juna tunda ya ce malamai sun yi sabani sakamakon sabanin hadisan yace to sai a dauka kamar hadisan wasu na korewa ne wasu na tabbatarwa yace to ba haka bane bal kullu ma warada fiha musbitul laha yace duk hadisin da ya zo game da jilfatul istiraha to tabbatar da ita yake yi wa lam yarudda mutlaqan ayyu hadisin yanfiha yace sake babu kaidi kai tsaye ka faɗi wannan magana gaba gadi yace babu wani hadisi ko kwaya ɗaya da ya zo wanda yake kora jilfatul istiraha ghayatul amri annaha lam tuzkar fi ba'd al ahadith yace iyakaci dai kawai a ce ai ba a faɗi jilfatul istiraha a wasu hadisai ba وهذا لا يوجب الاختلاف المدعى yace to rashin ba ambaci jilfatul istiraha a wasu hadisai ba wannan baya sa ainihin a ce to an yi wannan sabani wanda mai fiqh sunna ya riya domin anan ma yanzu sai wani ya kawo maka wani hadisin sai ya ce to yanzu ga wannan hadisin wannan sahabin ya ce yana sufanta sallah to yanzu akwai zulfatul istiraha a ciki sai ka ce a'a babu sai ce to kaga wannan ya nuna wani lokacin annabi baya yin ta dan haka ba a faɗa ba anan to sai ka ce mishi to naji wato tasliman jadaliyan kenan na sallama maka kafin dan wani lokaci dan ka ai jayayya sai ka dubi hadisin da kyau sai ka ga ai babu wani abu wanda shi din nan ya yarda a yi shi kullum a sallah misali sai ka ce to ai gashi babu tahiya a wannan hadisin babu ainihin daga hannu a farkon sallah ko kuma babu karatun sura ko fatiha ko wani abu zai ce eh babu a wannan hadisin sai ka ce to wannan ya nuna wata ran annabi baya tahiya kenan a sallah zai ce maka a'a ai akwai wannan tahiya a wani hadisi sai a ce a'a ai akwai wannan jilsatul israha a wani hadisi fa jawabukum huwa jawabuna amsar da zai bayar a nan ita zaka bashi sai ya ce wa illa in kuwa aka ce tunda babu a wannan hadisi to shi kenan wannan ya nuna cewa ba ta kenan wani lokacin sai ya ce mana zina da'a'u mislihi fi kulli sunnatin lam tattafiq alaiha al-ahadith yace to da duk wata sunna da ba a samu hadisai baki ɗaya sun haɗa akan kawo ta ba to da sai ai da'awa haka cewa to wannan ya nuna wani lokacin ba ta kenan sai ya ce wa hadha la yaqulu bihi ahadun wannan ko ba za a samu wani ya faɗe ta ba ba wanda zai faɗi irin wannan magana yace tunda ba a samu tahiya a wannan hadisin ba misali yanzu hadisin Abu Humayd bin Sa'id da muka karantawa mun dai karanta lafazin shi gaba ɗaya amma tsakani da Allah akwai tahiya a ciki to yanzu shi kenan ya nuna wani lokacin annabi bai yin ta kenan sai ce akwai ta a wani hadisin to haka duk mas'alolin haka suke to bayan da albani ya bada ansa akan wannan mas'ala sai kuma ya kawo dangane da ɗaukowa daga shi mai fikin sunnaye sakamakon ɗaukowar da shi ainihin ibn qayyim ya daga al-imam ahmad imam ahmad da da farko ya kore jilsatul istiraha kamar yadda muka faɗa daga baya kuma ya dawo ya tabbatar da ita madogarar shi da shine cewa tun da dai har ba a same ta a cikin hadisin musi'i salatihi ba to saboda haka ba ta kenan sai daga baya shi kanshi da ya dawo ya dubi wannan sai ya ce a kai kan yanzu abin da ya kamata shine in yi aiki da hadisin maliku ibn al-huwairis in ji shi imamu ahmad kenan don haka karshen rayuwar shi sai ya zo yana yi kuma yana bada fatawa da jilfatul istiraha domin hadisin musi'i salatihi ai yana bayyana abubuwan da yake farillai ne a ciki ai ba a bayyana abubuwan da suke mustahabbai ba ko to don haka babu hujja a cikin shi kenan in ba haka ba ko almusi'i salatihi din nan ai akwai abubuwa da dama da annabi bai koyar da shi ba to wannan ya nuna kenan babu su a sallah a ya nuna akwai su amma duk mutumin da ya musulunta yanzu zaka karantar da shi kakan dubi abubuwan da suke ainihin farillai ne ka fara nuna mishi to amma ku tun yaushe kuka musulunta tsakaninku da Allah wani ma bai iya tuna ran da ya musulunta ya manta to wani ma bai iya tuna kakan shi na nawa ne musulunta tashi ya kawai ya ga ana addinin musulunci a gidansu to kuma sai mustahabbi ya gagara kwakwalwarka ka dauka saboda Allah ka ce wai kai har yanzu dai kana nan mu'allafatu qulubika wai har yanzu kai ana tattashin zuciyarka dan ka ci zakka ne ko dan ne Allah ya shiryar da mu to ya sake cewa qauluhu aidan har wai magana da mai fikin sunna yace wa sa'iru man wasafa salatahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lam yadhkur hadhihi al-jalsa ai sauran waɗanda suka siffanta sallar annabi ba su faɗi wannan zama na jilfatul isra ba wa inna ma zukirat fi hadisi abi humaydin wa malik ibn al-huwairis yace ai kawai a cikin hadisin abu humaydin ne da malik ibn al-huwairis aka ainihin ambace ta to abin da mai fikin sunna ya faɗa kenan kamar yadda ya ɗauko daga ibn al-qayyim qultu ni muhammad nasiruddin al-albani albani mai littafi sai na ce حديث أبي هميد فيه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيها الجلسة بحضرة عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم yace to hadisin dai abi humaidin wanda yake siffanta sallar annabi a cikin shi an samu jilsatul istiraha kuma a gaban sahabbai guda goma daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kwatanta ashe kaga wannan ya nuna kenan ba abu humaidin bane kenan kadai ko tunda shi ibn al-qayyim yana cewa hadisin abu humaydin da hadisin malik yana nufin hadisin mutum biyu kenan sai albani yace ai a gaban mutum goma ne shi abu humaydin sa'id ya siffanta wannan sallah wa fi akhirihi a ƙarshen wannan siffantawa da ya gama kalu sai suka ce sadaqata kai gaskiya haka ba kana yusalli sallallahu alaihi wa sallama suka ce haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yin sallah mun karanta cikakken wannan hadisi a shekaran jiya الشيخ العلامة المحدث الألباني يتي أخرجه أصحاب السنن وغيرهم ashabu sunan su suka fitar da wannan ainihin hadisi da wasu malaman wato al-imamu abu dauda da tirmidhi da nasa'i da ibn maja da dara qutni da baihaqi da darimi in ka ji an ce ashabu sunan to duk malaman nan da suka littafai suka sa musu sunan sunan sunan sunan kaza mun fahimta su ne ashabu sunan da ma wasu malaman duk dai mun kawo su a karatutukan baya wa huwa mukharrajun fil irwa yace wannan hadisi ma na Abu Humayd na fitar da shi a cikin Irwaul Galil lamba hadisi na 305 falaysa al hadithu min riwayati Abi Humayd wa Ibn al-Huwayrith faqat sai ce to kaga wannan yana nuna maka ashe wannan hadisi ba wai Abi Humayd ne da Malik dan Huwayrith kadai suka ruwaito shi ba kama qad yuhimuhu al-kalam al-madhkur an Ibn al-Qayyim kamar yadda yake waccan magana ta Ibn al-Qayyim take kokarin ta nuna magana ibn al-qayyim tana son ta nuna cewa maliku ibn al-huwairith da abu humaydin kawai su suka ruwaito wannan jilsatul istira sai albani ya ce to ai kaga ba su kadai bane wa inna ma ma'ahuma asharatu akhari akharuna min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alladhina shahadu salatahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da abu humaydin da malik an samu wasu sahabban guda goma waɗanda dukkaninsu sun ga sallah annabi sallallahu alaihi wasallama su goma sha biyu kamar yadda ka ji mun haɗa kuma ga amr ɗan salima da muka kawo ko a cikin sahih bukhari mutum goma sha uku albani ya ce wa qalilun min as-sunan yattafiqu ala riwayat ala riwayatiha mislu hadha al-jam' al-ghafir yace kaɗan ne daga cikin sunnonin annabi ake samun irin wannan tari mai yawa min as-sahaba radiyallahu anhum Allah ya ƙara musu yarda a samu sahabbai su taron dangi akan sunna wannan ne daga cikin sunnoni da zaka samu sahabi goma sha biyu ko goma sha uku sun ruwaito ta kamar yadda na faɗa ran nan in dai ba kamar runguma hannu a sallah da makamantansu ba da wahala ka samu hadisin da ainihin za a samu sahabi goma sha ya ruwaito shi to ga jilsatul istiraha ba mutum biyu ba sahabi goma sha uku to yanzu sai kowa ya karkada kunnen shi sai ya ji sai a shekul albani ya ce wa idil amru kazalika to ya kai mai saurare ko kuma kai mai karatu tunda ku al'amarin nan haka ne a ce har sahabi goma sha biyu ko sha uku ya ce ya ga annabi na jilsatul istiraha to al'amarin nan ba al'amari ne karami ba al'amari nan ka tafaran al'amari ne don haka fa yajibu lihtimamu bi hadhihi jalsa lallai dole ne a bada muhimmanci game da wannan zama wato zaman mustahabbi ne amma ba shi muhimmanci fa da an waye gari yana da ƙarfi kuma abu ne wanda an ƙaurace mai to lallai a bada muhimmanci wajen raya shi wal muwazabatu alaiha da kuma nacewa jilsatul istiraha rijalan wa nisa'an maza da mata a nace in ka gama takka ta miƙe sai ka ce a a uwar gida aiki na an wuce wannan shafin na karatu an wuce irin wannan sallar tintin in kika ɗago a raka'a ta farko ɗin nan to kafin ki miƙe ki koma ki zauna dafa'an in kika tashi tashi ki dunkula hannunki ke dogara a ƙasa haka ake yi dalili sai ka buɗe mata sifatin salati sai ka ce gashi daga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan da kyau to yace lallai ana ce akan haka to yanzu wasu sun riga sun yi tauri wallahi wani yadda ka san kirgi ko ganda ya riga ya tauri duk yadda aka kada aka raya wata ta riga ta tauri to waɗannan yara da ake karantar da su a islamiyya ne a nazari a primary duk a saka musu wannan abu ba wai ministry of education ba ba duk inda za a je a zauna a ce ku kuka ce mu karantar da islamic studies ce islamic studies kuka ce mu karantar ko kuwa yahudanci studies a islamic studies to wannan abin da muke karanta qur'ani da hadisi shine islamic studies ai in ka karanta wa yara wannan syllabus wannan syllabus shirme ne ka yi amfani da minti arba'in din da aka saka maka minti arba'in da biyar karanta musu syllabus din minti goma sha biyar duk ba surutun banza bane na turanci bature ya tara kawai tsaya ka koya musu zunzurutun addinin musulunci wallahi har abada za su ce sun taɓa yin wani malami mai alheri ta ba zai ka ce a syllabus kawai aka ɗauke mu kai ba za ka yi addinin musulunci aiki ba sai syllabus za ka yi aiki to nawa kuke biyan ka ka yi abin da yake Allah yana da abin da zai biya ka mana wannan syllabus da kuka ga sun tsara wallahi sun tsara shi don su kashe addinin musulunci ne domin inda zaka duba shi ne shi malamin da aka sanya ya karantar da syllabus din da kyar ne wani yake iya karanta bakin arabiya sai dai ne sai transliteration dan haka lokacin muna secondary akwai ɗalibai masu wayan tsiya in ya san cewa malamin bai iya yin arabiya ba in aka zo dama shi kenan jarabawa malamin ya sa ko asa transliteration ko asa translation ko asa ainihin arabic text to shi kenan tun da ya san malam dama bai iya arabiya ba gashi nan qatil wal maqtulu ne wallahi sai zana hadisin ko ya zana ayar ya san dole a sa mishi 100% tunda malam ya ce kuskure to ina aka yi zama kuskuren shi yana zuwa islamiya ya kai aji uku a islamiya zai ce to malam nan da ka soke mana wal mursalat ai, ba alu baki bane nasa zai ce eh to haka ne haka ne to shikenan 100% dole ka ci wallahi kuwa sun shirya na yahuda zai su kashe addinin musulunci da suka koma kasashensu yanzu a oxford university a kasar ingila ana karantar da islamic studies amma ko kun san abin mamaki da ike can saboda suna son su kware ne ka kware ka san larabci ka san addinin yadda za ka dawo ka lalata shi sai a tsaya a karanta muku addinin da kyau a jamus akwai university wadda suke karantar da ainihin karatuttukan addinin musulunci da kuma larabci sai suka ɗibo littattafai masu ƙwari suna karantawa sai a samu ƙwararrun malamai na yahudawa waɗanda sun iya addinin musulunci su za su koyar da kai muwaɗa su za su koya maka hadisi su za su koya maka fiqhu su za su koya maka larabci da suka tashi ɓangaren larabci sai suka ɗauko larabci wanda yake mai nagarta suka sanya makamatul hariri ita ake karantawa adab ka gaya mini mutum ya iya makamatul hariri kuma a gaya min adab din da zai mishi barazana a garin nan ko a duniyan nan to mutum kuma ya zo ya iya mulhatul i'rab ta al-imam al-hariri ya zo ya iya alfiya ya iya al-kafiyatu shafiya baiti dubu uku da ɗari shida ce akan nahau da sarf da ibn malik ya yi ta ne sai ga kai ta yi wa wasu yawa sai ya rere ta mai da ita guda ɗari ya mai dubu ka ya mai da ita alfiya amma akwai babbar ta ita ce alkafiyatu shafiya tana nan an buga ta da sharhin ta mujalladi biyar ce na hau da sarf irin su suke karantarwa a kasashen su don me ka kware da kyau don ka san yadda zaka fatattaka addini to mu kuma nan sai mutum ya je ya gama digiri ko ya gama NCE ko ya gama diploma ko ya gama dubi da yawa kashi bakwai cikin waɗanda ke zuwa suna karanta islamic studies wallahi wasu tsautsayi ne ya kai su ina ma'anar tsautsayi ya faɗi english ya faɗi mathematics ya faɗi physics ya faɗi chemistry ya faɗi kaza to ya ci hausa ya ci islamic studies sai ya ce to shikenan ka sai to ka cika islamic studies sai ya yana koyan abin da yake ba shi da shauki ba shi da kwaɗayi da karsashin wannan abin to ku gaya min yaushe ne baka da fandisho baka da tushe akan abu kuma ka zo kana koyon shi baka sha'awar shi yaushe ne baka iya shi to kuma a ce yau kai ne malami akan shi don Allah tura ba su mana jafa'i ba amma ku je ku binciki waɗanda suke karantar da ainihin abin nan CRK waɗanda suke karantar da Christian religion knowledge ku je ku gani wasu su fastoci ne sun kware game da addinin nasu sai su je suna karantar da 'ya'yansu addinin yadda yake a cikin addinin nasu shi yasa yahudawa sun sha alwashin lallai sai sun yaki addinin musulunci wallahi dole ne wa kanmu kiyamun laili to a shekul allamatul albani da yace to tun da kan jalsatul istiraha har sahabi goma sha biyu suka ruwaito ta tare da cewa mun muƙabalanci malamai cewa su kawo mana hadisi kwaya ɗaya wanda ya inganta daga sahabi ko da kwaya ɗaya ne ko da a littafi kwaya ɗaya ne hadisin da ya inganta na sakin hannu abin ya gagara amma kuma sakin hannun nan har yanzu ana yin shi titir ba dalili daga Allah ko annabi fa wannan dalili da ake danganta malaman fiqh malaman fiqh sun barranta da shi su kansu malaman fiqh ba cewa suka yi muna da hadisin sakin hannu ba cewa suka yi muna ga mutumin da ya runguma hannun shi a sallah to ya ɗan yi balas ne ya ji daɗin tsayawa to tun da kuwa ya ji daɗin tsayawa ya dogaro kenan to dogaro ko jingina da wani abu a sallah to makaruhi ne ta'awilin abin kenan duk inda ka je ka kai abin da ake kaiwa kenan don haka mai askari da ya kawo wannan magana ya ce shin in mutum ya ɗaga hannun shi wajen kabar harama shin zai saki hannun ne ko kuwa zai rungume sai ya ce ƙaulani ya ce maganganu biyu a malikiya sai ya wuce malam yahuza da ya zo sharhin wannan wuri waye bai san malam yahuza ban baka san malam yahuza ba ka san tarihin shi gidan shi yana nan a nan cikin zariya babban malami ne sai zo yi sharhin askari da ya zo wannan wuri sai nuna cewa zantuttuka ma ba kaulani ba ne hamsatu a kawalin ne zantuka biyar ne wani ya ce a yi a nafila ban da farilla wani ya ce da farilla da nafila kada a yi wani ya ce da farilla da nafila a yi wani ya ce duk da ya gama kawon nan sai ce amma dai daga annabi shine runguma hannu ya ce ga sahabi ya ce ya ga annabi ya runguma hannu a sallah ya ce kuma rawahu ibn khuzaima hadisi sahihi ya ce annabi ya runguma hannun shi a kirji ya ce kuma ibnu kuzaima ya ruwaito shi to sauran zattutukan nan guda hudu da da dalili su ma da ba sai ce rawahu wani ba to amma jama'a wanne ne ya fi laifi kuma saboda Allah ku yi abin da yake bai da asali kuma ku ci gaba da danganta abin nan daga zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to in ya zama za a saki hannu sakin hannu din nan ba shi da asali fa jama'a ina son duk wanda ke wurin nan to ya gwada wannan magana da zan faɗa lallai wannan magana ka saka ta cikin kwakwalwarka kuma ka kai musu ita su je su liliyata wanda ya san abin da ake nufi ya fahimci abin da ake nufi wanda bai fahimta ba kuma ya sa kanshi da kyau ya ji ka san cewa da wannan sakin hannu da kake a sallah da salatul fati duk ɗaya ne to ina ne mas'alar take bambanci shine su waɗanda suka ce a saki hannu a sallah ba su yi wa Allah ƙarya ba su yi wa annabi ƙarya ba su ce daga Allah ko daga annabi ba ba su ce ga falalata ba ta'awili suka kawo don haka suna da uzuri sai a ce sun yi kuskure Allah ya yafe su amma shine salatul fati qutubul bakari kamar yadda yazo cikin jawahirul ma'ani cewa wannan ainihin salatul fati wahayinta ainihin aka mishi kuma yace duk wanda ya karanta ta ranar alkiyama bai shiga aljanna ba to ya ci kwalashi to kaga wannan ya yi ƙarya wa Allah kuma ya ɗauki alkawarin da ba zai ciku ba to bambancin su kenan wannan salatin fati an yi ƙarya an danganta ga Allah wannan ko waɗanda suka kawo ba amma in wajen rashin asali ne wallahi duk rashin asalin su ɗaya me asali shine ka kama magana ka ce saboda Allah ya ce ko annabi ya ce to tana da asali ke domin ce a kawo hadisi kwaya ɗaya sahihi da isnadin shi haddasana haddasana wanda ya inganta cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yursilu yadayhi fi salati manzo Allah na sakin hannun shi a sallah mun muƙabalanci ni dai na kai shekara ina jin akalla goma sha biyu ina magana cewa a kawo wannan kasa da ya ɗauka har yanzu fala tasma lahum hamsa shiru kake ji ba wanda ya motsa akan haka amma suka je suka samu jahilai a lungu sai su kawo musu akwai wata warakatu sheban akwai wata takarda da suke rabawa takardar ne ina da ita kusan yau shekara goma sha biyar da suka wuce tana nan a rubuce sai a ce wai gashi hadisi kana yursul ya dai wannan za Allah na sakin hannun shi sai a ce rawahu muslim wa wasahahu wai muslim ya ruwaito shi ya inganta shi sai na ce to tun daga nan kuka faɗi dan dai rawahu muslim wa sahahu babu wannan ɗaya kenan sai kuma a ce gashi rawahu tirmidhi to wani sai ya taba zuwa sai ya kawo min wannan takarda shine sai na ce to shikenan yana da sahihi muslim yace a'a yana da tirmidhi yace a'a ya taba bincikawa ya gani ko ko yace a'a shi daidai gashi dai shi tunda aka kawo mishi haka ya yadda nace dan haka aka ta baku salatul fati shekaru 40 kuka bata tunda shi ma wannan ya ce an yi ta a farin kyalle aka yi mishi wahayi kuma yanzu gashi a farin takarda kuke yawo da ita me bambanci nace amma a littafi muke so ka kawo da isnadi ka ce baka da muslim baka da tirmidhi na ce to babu laifi ka shiga mu je in baka sahihi muslim da tirmidhi ka buɗo mini muka shiga ya ci awa biyar duk ya gama bincika ya ce gaskiya dai bai gano ba na ce to kaga yanzu kai akalla dai tunda kana neman gaskiya ne shi yasa ka taho don su sauran da ba su neman gaskiya sai suka tsaya a lungu kamar yadda malaman ɗariƙa suka tsaya da an yi wa'azi an yi wa'azi an ce ƙarya suke ba su da dalili Allah ya ce ko annabi ya ce sai su zunguri jahili sai su ce alhaji akwai fa to kai alhaji sai ka ce to malam je ka kai bayani mana to su ma waɗannan sai suka tsaya ka ce babu sai su je a lungu sai su ce akwai dalili a inda a sarari ake so ka fito ka kawo dalili to dalilin wannan magana tawa shine in ya zama sakin hannu ba shi da asali a cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama ko a qur'ani tare da cewa runguma hannu yana da hujja a cikin alqur'ani da cikin hadisi domin a cikin alkur'ani sai dina ali ya fassara fasalli li rabbika wanhar ya ce ka yi sallah ga ubangijinka na daga cikin ɗaya cikin fasarorin wanhar ka tsora kirjin hannunka alan nahari akan kirji kuma abin mamaki al'imamu abubakar ibn al-arabi a cikin littafin shi ahkamul qur'an da ya zo fassara inna a tsauna kalkausar sai da ya ce yana daga cikin fiqhun da za a fitar za a iya cire qabdu a cikin ainihin wato inna a tsauna kalkausar ya kawo duba cikin ahkamul qur'an kuma ka duba cikin lailul awtar to amma suka tashi cikin ƙaririn da suke sun ce akwai hadisin sakin hannu a lailul awtar in ka buɗe mishi lailul awtar ko sai ka ga zantuttuka ne shaukani ya kawo wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza ina dalilin waɗannan maganganu ina isnadin su malaman hadisi suka ce tun da dai ana hujja da maganganun sahabbai kamar yadda ake da na annabi ko mutane suna kawa su kafa hujja da su to in ka kawo magana ka danganta ga sahabi sai ka ce mana wannan magana ga dalilinta ga isnadinta ya inganta ko bai inganta ba in ba haka ba sai ku je ku karkatar da mutane daga kan hanya yanzu akwai wani asari wanda yake mala ya kawo shi a cikin tafsirin shi daga ibnu abbasin cewa an rubuta ainihin wasu ayoyi na alqur'ani da karshen suratul ahqaf da karshen waccan nazi'at ne ko wal mursalat ko nazi'at a rubuta wa mai nakuda in nakuda ta turke ta tasha to wannan magana ina isnadinta babu isnadi don haka shi kanshi da aka je aka tambaye shi ni ina nan da kasa din da aka tambaye shi ala gafata malam mu muna wa'azi muna cewa rubutun sha ba kyau kai kuma ka ce wannan rubutun sha babu laifi a rubuta mai ciki ga dalili yace a'a magana ce ni ma na gani na ɗakko amma ya rage a je a binciki malaman hadisi in tana da asali wanda ya inganta to sai a aiki da ita in ba ta da asali wanda yake bai da inganci to sai a rabu da ita shikenan ya huta ya sauka wa kanshi to amma da yayi jayya ya ce wannan magana tun da aka ce ai tana da asali duk abin da aka ce ne yake da asali kun ga sai zauna lafiya to saboda haka me ya hana ku kuma ku ce a wannan sakin hannu dai malamai ne suka bada fatawa akai mu ma dai ga mu nan to amma ku yi kokarin daura gindin abin da gindin shi ba a daure yake ba a kwance yake to wallahi asirin ku zai tuni gaba daya shi yasa wallahi idan rana ta fito jama'a tafin hannu baya dafe ta gaskiya idan ta bayyana al-imam ibn al-qayyim yace idza tala'at shamsu nahari fa innaha amaratu taslimi alaykum fasallimu salamun min ar-rahman fi kulli sa'atin wa rawhun wa rayhanun wa fadlun wa an'umu ala sahbi wal ikhwani wal wuldi wal ula littafi ne shi sukutun da guda ya sa mishi alminiya waƙe ne yake kawai yana kamba sunnan manzo Allah yana yabanta yana nuna babu wani abu da za a bi a duniyar nan in ba ita ba sannan ya zo ya annuniya wannan annuniya kuma raddi game da aƙidoji waɗanda suke yan bidiya a cikin musulunci saboda haka ya kamata ka fahimci wannan da kyau jama'a kar ka wahalar da kanka Allah ya shiryar da mu don haka malam ya ce to tun da dai haka ne to lallai ana ce wannan suna ta jilsatul istiraha maza da mata kowa sai je umarci babashi da babanka da yarka da ƙauyarka da kowa a jilfatul istiraha dattijo haka ya kamata a yi to ai mu malaman mu malam na tudu malam na gangare har ya mutu ba zai wannan sallah ba zai ce dattijo tunda sun gangara ka rabu da su yanzu kai tunda baka gangara ba kai yadda ya kamata kai baka gangara ba ai su da suka gangara Allah ya gafarce su amma kai yanzu tunda baka gangara ba to ka gangara da sallah mai kyau me yiwa ka je ka ceci malam wani din nan imana ai ba ba ilimi bane abin tsoron Allah ne yake ceto ai ba wai ilimi bane in ba haka ba fir'auna kana jin jahili ne iblis kana duk malamai ne kowa na da karatu amma da yake karatu su ba tsoron Allah baka ga sun fi kowa bata ba eh to saboda haka ba mamaki wannan dattijan da zaka ga cewa a nuna mishi yanzu yana yi wallahi zai je ceci wani malamin da ya wuce shekara 30 shi Allah babu wani auren shi sai wanda yake jin tsoron shi Allah ya shiryar da mu malam yake cewa wa adamu liltifati ila man yadda'i annahu sallallahu alaihi wa sallama fa'ala hali maradun aw sinnin yace kuma wajibi ne kada a kula kada a waiwayi magana wanda yake riya cewa wai annabi ya yi wannan jilsatul istiraha ne saboda rashin lafiya ko kuma saboda ya manyanta saboda shekaru sun yawa li'anna zalika ya'ani anna sahaba ma kanu yufarriquna baina ma yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallama ta'abbudan saboda wannan magana tana nuna cewa wato su sahabbai ba sa iya bambance abin da annabi yake yi don ibada wa ma yaf'aluhu li hajatin da kuma abin da yake don wata bukata wato mai faɗan cewa jilfatul istiraha sai da annabi sai da ya tsufa ya yi ta wato yana nuna cewa to sahabban nan da suka koyo daga wurin shi suka zo suna yadawa wato sahabban ba su da kangado kenan ba sa iya bambance abin da yake shari'a ne da kuma abin da yake ainihin wato larura ce sai ce wa hadha batilun bidaha wannan magana ainihin batacciya ce karara duk wanda yake sahabbai ba su da fasaha ba su da kan gadon ba da labari wannan abu ya kawo wannan magana magana banza ce ba ta da asali jama'a tunda kamar yadda muke ta buga misali mun wuto a baya lokacin da annabi ya tsufa sai ya kafa wata sanda in ya miƙe sallah sai jingina da ita to anan kaga sahabbai suka bada labari cewa saboda ya manyanta yake yin haka to tunda haka ne kuwa ashe inda suka kawo wani abu su din nan ba su ce saboda ya manyanta ba to wannan abu shari'a ne inda kuwa sai da ya manyanta ne yake to za su kawo su bayyana in ko ba su bayyana ba to shikenan قوله عن الامام ابن القيم yace kuma maganar da mai fiqh sunna ya faɗi yace ya dauko ta daga ibn al-qayyim ibn al-qayyim yace ولو كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم فعلها دائما لذكرها كل واصف لصلاته صلى الله عليه وسلم da a ce shiriyar annabi ta nuna cewa yin jalsatul istiraha koyaushe ne wato da a ce koyaushe annabi yake jalsatul istiraha to da duk wani sahabi da yazo zai siffanta sallah annabi da ya kwatanta da ita ke kun san kuma nan suna kawo dalili haka suke to a inda haka ne kowanne hadisi za a same ta kenan qultu ni albani albani ne littafi sai na ce هذا الكلام غريب جدا من مثل هذا الإمام wannan magana a bar mamaki ce kwarai da gaske a ce irin wannan babban limami ya faɗe ta ibn al-qayyim babban mahaddaci ne makaranci alaramma malamin hadisi malamin zikihu malamin tarihi mai son bin sunna amma ya faɗi irin wannan magana yace abin mamaki ce fa inna lazimahu at-tahwin min sha'ani sunan kulliha domin wannan magana tana hukunta cewa to duk wata sunna ma a wulakantar da ita kenan domin kuwa bi annahu laysa fiha sunnatun yum sunnatun yumkin an yuqala tafaqa ala zikriha a kullu wasifin li salatihi yace domin a cikin sallah babu wata sunna ko kwaya ɗaya da za a ce duk wani sahabi da ya siffanta sallah annabi ya ruwaito ta ya bayyana ta to in ko aka ce duk sahabban da suka ainihin bayyana siffar sallah annabi sai sun bayyana kaza sannan za a ce kullum a rinka yi to ya nuna babu wata sunna da za a rinka yi kenan kullum domin babu wata sunna da ya zama kowane sahabi da ya zo siffanta sallah annabi sai da ya faɗa waɗannan sahabbai in matsala ta tashi suna karatu sai su faɗi kaza to wani a lokacin ya ji wannan magana in ya tashi sai ya je sai ya bada labarin iya abin da ya ji yanzu misali tun kusan kwanaki hudu har zuwa yau da so gabata duk wanda ya zo sai ya ce kawai kullum ma akan jilsatul istiraha muke karatu misali a ce ya zo yau gobe kuma sai ya bar garin nan sai ya ce duk su kullum karatunsu kawai jilsatul istiraha ne to amma bai zo baya ba bai zo gaba ba kuma yanzu wata matsala ce kawai ake bayyanawa to haka sahabban ma wani ya zo yanzu abin da ya ji kenan ya tafi in ya ba da labari sai wani ya dauka tunda da ya ce yana siffanta sallah annabi a'a yanzu sai a dubi wannan sahabin me yake kokarin siffantawa yanzu wata rana Abu Hurairah da yace zan yi muku sallah irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce da ya tashi kawai da ya dago daga ruku'u na karshe sai ya daga hannun shi sai ya kunuti to shikenan yanzu wannan ita ce siffar sallah annabi kawai daga an dago daga ruku'u kawai sai a shikenan daga tsaye sai a ruku'u sai a dago daga ruku'u sai hawun alqunuti inda nazila an bala'i ya faru to amma wannan matsalar ce ake son a bayyana a lokacin don haka ita kadai aka ruwaito to don haka babu wata sunna da za a ce dukkanin wanda ya zo siffanta sallah ya faɗe ta to don haka ashe jilfatul israha ba lallai sai an ganta a cikin kowane hadisi ba sai ce ya alamu zalika man lahu inayatun khassa bi tatabbu'i sunan wa turqiha ya ce wanda bi yake da kula matuƙa game da bibiyar sunnan annabi da hanyoyinta ya san haka ya san cewa babu wata sunna da za a ce an same ta an zo siffanta ta a cikin kowane hadisi wala adri wallahi ash-shaykh al-albani yace na rantsi da Allah ni ban san kaifa yanqulu al-muallif hadha al-kalama wa yamurru alayhi duna an yu'allika alayhi bi shay'in yadullu يدل على ما فيه من الخطأ مما يدل على ارتضائه له وموافقته عليه ya ce wallahi abin da ya bani mamaki shine dan menene ta yaya ne za a yi shine fiqh sunna ma ya kawo waɗannan irin zantutuka na ibn qayyim ya wuce su ba tare da yayi wani sharhi ko yayi wani bayani ba wanda yin shuru din nan da yato yana nuna fa ya yarda kenan kuma ya dace da ibn qayyim akan su dan da bai yarda ba bai dace ba in ya kawo zai gyara akai sai ce fanzur ma yulzimuhu min tawhin sunan allati saqaha al-mu'allif fi kitabihi yace ka dubi irin yadda ainihin shi mai fiqh sunna din nan ya kawo ainihin wato irin wannan magana wadda za ta lazimtar da ainihin wato in a ƙarƙashin wannan magana tashi ne to za ta lazimtar da a wulakantar da wasu sunnoni da dama sai ce fa inna wada al-yamini ala shimali masalan misali ɗora hannun dama akan hagu a sallah ودعاء الاستفتاح ودعاء الاستفتاح ودعاء التوجه ده كما ainihin دعاء الاستفتاح والاستعاذة ده ين أعوذ أصلى والتأمين ده فدر آمين والقراءة ده ين قراءة والذكر في الركوع ده ين ذكري الركوع والذكر في السجود da ainihin yin zikiri a wajen sujuda wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallama da salatin annabi sai yace kullu hadhihi sunan at-tisa yace duk waɗannan sunnoni guda tara da na lissafo lam yadhkurha abu umaydin abu umaydin bai faɗe su ba a cikin wancan hadisi nashi wa man ma'ahu min sahaba da sauran sahabban da ke tare da shi fi sifati salatihi sallallahu alaihi wasallam sa abu umaydin ai duk ba su faɗi waɗannan ba to sai yake fa kazalika lam yadhkurha ghayruhum haka nan waɗansu sahabban ma da suka siffanta sallah annabi ba su faɗi waɗannan abubuwan ba afa yalzimu min zalika raddu hadhihi sunan to shikenan tunda Abu Humaydin ya ce sallah annabi yake siffantawa amma bai faɗi kira'a da zikiri da ɗora hannu da du'a istiftahi da sauran abubuwan nan ba yanzu wannan ya nuna duk sai a tunkuɗa waɗannan sunnoni kenan tunda ya ce ya siffanta sallah annabi ne amma ba a gani ba albani ya ce allahumma la ya ce babu yadda za a yi haka ta yiwu ولذلك رد الحافظ قول ابن القيم هذا بقوله في الفتح dan haka aka samu babban hafiz al-imam ibn al-imam ibn hajar mai littafin fatuhul bari da bulugul maram ya tunkuɗa wannan magana ta ibn al-qayyim a cikin fatuhul bari duk wanda yake da mujalladi na biyu na fatuhul bari zamu zo mu faɗi shafuffukan insha Allah ya je duba ibn al-qayyim ibn hajar yake fihi nazar wannan magana da ainihin ibn al-qayyim ya faɗi akwai gyara a cikin ta fa inna sunan فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصفه yace domin sunnonin annabi waɗanda aka haɗu a kansu to ba wai duk sahabin da ya zo siffanta sallar annabi bane yi bayani akan waɗannan sunnoni wa inna ma ukhiza majmu'uha min majmu'ihim wannan sallah da ka ganta sukutun da guda ake ake siffanta ta ta annabi to an ɗauko ta ne daga ainihin bayanansu in ka tattara daga tattara bayanansu da kuma su tattara sahabban in ka tattara su sahabban ka tattaro abin da kowa ya faɗi to kai sai ka waye gari kana da cikakkiyar sallah guda ɗaya irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a mun fahimci wannan yanzu misali ɗalibin da ya je ainihin sakandare a lokacin da ya zo sakandare nan sai zama turanci kaɗai aka ta koyar da shi yanzu saboda Allah har ya gama aji biyar ko aji shida sai a ce ya gama sakandare lafiyayya to amma yaya ne gama sakandaren shi wannan malami ya koya mai kaza wannan malami ya koya mai kaza to in karatuttukan malaman nan suka haɗu a kan shi shine zai bayu ga abu ɗaya a ce ya gama sakandare kenan jama'a mun fahimta to yanzu kai ya rage maka da ka zo daga baya waɗannan sahabbai wannan ya siffanta kabbara harama wannan ya siffanta kira'a wannan ya siffanta kaza in ka haɗa gaba ɗaya sai ka waye gari kai ka samu abu ɗaya jama'a mun fahimci wannan da kyau ko الشيخ الألباني يتي وذكر مثله الشوكاني شوكاني ما فقد كتن كتن وانا مغانا أتكن مان الأوطار مجلد نبيو شافي نقلي بيو لأشرين لشدا سيتي وهو الحق الذي لا ريب فيه yace wannan ita ce gaskiya kwaya ɗaya wadda babu shakka a kanta cewa sallar annabi sallallahu alaihi wasallama ana koyanta ne daga tattara riwayar da tarin sahabbai suka haɗu suka yi qauluhu maganar kuma da mai fiqh sunna ya faɗa yace ya ɗauko ta daga mai zabi ma'ad ibn al-qayyim yace wa mujarradu fi'lihi sallallahu alaihi wa sallama la yadullu ala annaha min sunan as-salah illa idza ulima annahu fa'alaha sunnatan fayuktada bihi fiha yace dan kadai annabi yayi jilsatul istiraha fa to wannan aiki na annabi baya nuna cewa jilsatul istiraha ta zama sunna a cikin sallah domin ba za a iya tabbatar da cewa annabi ya yi ne domin ainihin wato ya nuna cewa sunna ba ce ta yadda yake za a yi koyi da shi to ka nan ma ya kawo shubuha wato daga kadai an ce annabi ya zauna a wannan raka'a ta ɗaya da raka'a ta ainihin uku shi kenan sai ainihin a ce ya zama sunna a yi koyi da shi to kaga wata shubuha ce a nan qultu ni muhammad nasiruddin al-albani albani ne littafi sai na ce qad alimna annahu fa'alaha sunnatan wa tashri'an min wujuhin ya ce mu kam mun san cewa annabi ya yi jilsatul istiraha ne don ya nuna cewa sunna ce kuma don ya nuna cewa shari'a ce kuma ya shar'anta a koyi da shi dalilan da ya sa muka faɗi wannan magana dalilai ne ta fuskoki da dama ga su aƙalla kamar guda uku al'awwal dalili na farko annal asla adamul illa asali dai shine cewa babu wata illa tun da dai aka ce annabi ya yi to duk wanda zai ce akwai wata illa da ta sa annabi in ba a faɗe ta a hadisin ba to lallai ya kawo dalili don haka tun da dai an ce annabi ya yi a cikin sallah to kawai sai a ce to babu wata illa kenan famanid da'aha wanda duk ya ce akwai larurar da ta sa annabi ya fa alaihi isbatuha to lallai dole ya tabbatar da wannan dalili to tabbatar da dalili ba wai daɗi zai sa gashi nan bandar guda ba ya rike kandiri da malafa ba wannan bane fa a'a dalili zai kawo saboda Allah ya ce annabi ya ce wallahi in kuka bi haka ko za ku ga cewa duk wanda yake so ko bid'a za ku ga ya kwanta shikenan sai ku ga kafallahu almu'minuna alqitala duk wanda ya shirin magana ya ce to marasa kunyan nan suna nan sai sai ka kawo dalili to shikenan to an yi maganin sharrin ka wallahi kuna ga har yan dariƙa sakamakon wannan da'awa da ake sai da suka ladabtu wata rana an mu haka ya faru kamar shekara biyar da suka wuce wani malami kawai yana musu karatu tsakanin magariba da isha kawai sai tashi sai magana kawai sai wani matashi ya ce to ala gawar tamala a wani littafi sai ce a'a wannan rashin kunya ta yi ibana ban kawo min ana a yi magana sai an ce a kawo dalili sai ce a ai wallahi sai an kawo dalili sai da ta suka tayi su kuma suna mamaki yanzu kamar malam wane magana a ce ya kawo dalili saboda su waɗannan da ta an riga sai dai gyaran Allah wallahi sun riga sun gaba da su sun kashe su wallahi saru maqatulina aktharuhum sun kashe su wallahi illa man rahimallah wallahi sun riga sun lalata tunaninsu saboda sun kimsa musu girman su a zuciyarsu ba su kimsa musu girman Allah da Annabi ba dan haka duk sanda aka yi magana ai na taɓa baku wani labari duk wannan matsalar ma can ta faru aka zo aka yi sallah tunda wallahi wannan da'awa tun kwanakin baya ina yawan faɗa muku wallahi tallahi ba a kafa ƙungiyar izala dan sharri ba kuma babu sharri a cikin kungiyar izala duk inda ka ga wani hadari ya faru wallahi wani ne ya kawo shi amma asalin kungiyar alheri aka kafa kuma wallahi alheri ne manufarta kuma akan alheri take amma wasu diddigar kaya ne wallahi su suka kawo fitina ka san diddigar kaya ta fi kaya zafi kaya tana makale maka ga sauranta nan sai ka ja ta ka jefe ta to kaya kenan amma diddigar kaya in ka taka ta ka sakuce da fil ka yanke da reza sai likita ya maka operation to ta fi kaya zafi to diddigar kaya ne wallahi irin guggubi guggubin ɗariƙa suka shigo dama don su rikita mana al'amari in ba haka ba wallahi da a wurin wa'azi kaɗai in ka haɗu da mutum ya maka nasiha akan sunna wallahi sai zama abokinka har ka sai kai mishi hanya ya samu a garinku saboda ya maka nasiha ka bi sunna sai ka ce ina da wani aboki a damaturu ina da wani aboki a guru ina da aboki a maiduguri wallahi mun haɗu da wani aboki a ina a filato yi mini gyara kaga sunnan nan shi yake mini shi ya koya min Allah ya saka mai da alheri amma yanzu ga gari ga gari sai ka gaya wa mutum ka kawo dalili ya ce zaka tilasta ni ne to haƙula ihum haƙƙan diddiga ƙaya kenan gaskiya waɗannan diddiga ƙaya ne in ba haka ba dan ne duk irin yadda ake wa shirka da bid'a da duk wani barna bara'a wallahi sai da aka haɗa kai a ƙasar nan ita kanta bid'a sai da ta waye gari tana shakka dan izala ba ma ta ba don kai da kanka in kana da bid'a ka dama kana zuwa masallacin izala sai ka straight sai ka tsaya ka jaru ka san cewa ba za ta ci ba anan kaga ita kanta bid'ar ka ta ga cewa nan ba mahallin ta bane to kawai da aka samu wasu lalatattu wallahi sai suka zo suka yi kokarin lalata al'amarin amma wallahi ina ga muku har yanzu ba a lalace ba wallahi mutanen alheri sun fi yawa yan waɗanda suka kawo wannan rikicin yan kaɗan ne kuma wasu ma ba su san dalilin kafa manufar ba ne suka shigo daga baya kawai suka yi naɗi za ka ce su ne malamai su ne suke kawo cikas amma wallahi kamar yadda ibn al-juwaini yake cewa ya ce duk wanda ya san harkan nan irin yadda na sani lokacin da ya shiga ilmul kalam ya hallaka ya zo Allah ya shiryar da shi ya ce to duk wanda ya san sani irin nawa akan harkar nan ta ilmul kalam ya ce wallahi ya san ilmul kalam mugun abu ne wallahi duk wanda bid'a ta kwankwaɗe shi duk wanda ya shiga izala lokacin da ɗumɗumin ta ɗin nan irin shekara sha takwas ashirin ɗin nan da suka gabata wallahi tallahi da wahala yanzu ka samu yayi rauni amma kawai dawa mutane sun zo bayan duk an riga an gama yaƙi an basu da kutaren bayi ba dole ne su ta kuturta bid'a ba dama amma wanda yake wani an fasa mishi kai wani yana da ido ɗaya wani an kwace matar shi wani kafa ɗaya aka bar shi da ita duk inda aka juwa wannan sai ce muna nan akan sunna saboda ita ce asalin mu kuma ƴaƴanta ne amma kawai ka zo daga baya shikenan kawai shikenan sai ka rike makirfan to wallahi ba za mu to kusuwa kusuwa daga ƙasar waje kuke a izala ba laisa lakum aslun amma in ba haka ba wallahi tallahi alheri aka nufa to shine abin da ake son ka fahimci wannan matsala da kyau lallai duk wanda yake dalili to ya kawo ai duk wanda ya magana to ya kawo dalili to shine wani kawai sai zo sai musu kabli sai ta kama shi ko ba adi a sallah masallacin dariƙa saboda sakamakon wannan da'awa ta alheri sai suna alherin ya kai gare su ba ku ga da zagin mu suke mun sa rawani mun yi gemu mun dage wando ba duk yanzu su ma suna yi ba ku ga suna zagin matan mu da ƴaƴan mu da an sa hijabi ba duk su ma suna yi yanzu to shi yasa in ka kawo mutum alheri ka san alheri ne ko ya zage ka ka karama ka tsarkake zuciyarka wallahi wata ran zai zo ya bi dukkan mu nan mun san da aka kawo magi magi magi wannan magi da ake sha na miya to me aka ce lokacin wani sharri ne ba a yi magi ba hanjin kuturu ne hanjin wane ne hanjin wane ne duk suka gama yanzu a yi cin hanjin kuturun haka ne yanzu wanda ya samu magi ma ba ya samu mukami ba wani ba wake ake watsa a miyar ba sai wanda ta kai mishi ne ake watsa kafin zabo amma yanzu ka ga mutum ya watsa magi ne tauraro guda ashirin a miyar shi wallahi sai dai in ya zauna da gindin shi kowa yanzu ijma'i ne ya yadda yanzu magi a to kaga alheri da an kawo to haka san da kawo izala haka suka yi tabi su ne mana sharri to wannan malami sai ba a diko kabli sai ta kama shi sai wani matashi suna zuwa karatu sai ce kabli fa ta kama malam sai aka hau salati a masallaci kabli ta kama malam yaran nan ba ku da kunya yanzu saboda Allah in ma wata abu kabli ta kama malam ba za a yafe mishi ba wai shekara nawa yana yin limanci wai ba ta taba kama shi ba don nuna ta kama shi ba za a yafe mishi ba a anguwar mu wannan matsalar ta faru ku je ku bincike su wato ma a yafe mishi wai in ma ta taba kama shi ba sai a yafe ba tun da in ma ta kama shi tun da ba ta taba kama shi ba to shi ne faɗan haka yaushe ya san ta kama shi kenan in a daɗin ne ko ba ta kama shi tun da yau ya kasa ganewa to haka yaron nan ya tsaya suka yi gwagwarmaya a ƙarshe dai wallahi dole ya gaba arziki ya ware yana nan dai bai dai fahimci hakikalin inda sunna ta dosa ba amma ya fahimci ba abokan tafiya bane tunda su an riga an lalata tunanin su an raba su da tsantsar addinin musuluncin kuma a kai su ita kanta ɗariƙa ma ba a yi musu gata an ba su ita yadda ya kamata ba yanzu tsakani da Allah a ce an ba su ɗariƙa yadda ya kamata kuna jin za su rinka zikiri ana ji malam huza yana da littafi sai wata ran munasaba ta kama zan zo muku da shi insha Allah su kudin da guda na taɓa zuwa na nuna muku wannan littafi a karatun hakamul jana'iz littafi ne akan ka'idoji da na duban wazifa ta tijaniya ya ce makaruhi ne mutum ya zikiri wani ya ji to amma yanzu ka duba ba lasifika suke sawa ba to amma malam huza a nan zariya da hannun shi ya rubuta cewa makaruhi ne yana cikin ladubban zikirin ɗariƙar tijaniya in ka ne kai kaɗai za ka yi asirranci to kun ga ɗariƙan ma ita kanta sai aka yi musu mugunta ya zama addini addinin irin yahuda dan ba yahuda yana gaya ma saka ka a yahudanci ya maka gata ya bar ka kawai ga kanan ka zama free thinker tunanin ka ya zama gaba ɗaya kai ba ma akan Allah yake ba gaba ɗaya bai wajen addini ba sai ga shine ya wulakanta ka in ma ya saka ka addini sha girmama ka to su saka su a tsantsar ɗariƙan su nuna musu ita da ladubban yadda yake altafan wallahi ba su nuna musu ba dan haka kai ne wa'azi ka zo kana wa'azin sunna da ka ce kaza wani jahili cikin su yana can gefe guda sun ce ƙarya ne wallahi amma su malaman za su iya cewa ƙarya ne sun san yana cikin karatu Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to wannan ainihin mas'ala shine ma yake cewa duk wanda ya ce akwai wani dalili da yasa jilsatul istiraha ta zama ainihin saboda wata larura ce to lallai kawo dalilin kuma ya tabbatar da ainihin wannan dalili Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to wannan ainihin wato dalilai ga su mun ɗauko su ɗaya bayan ɗaya to sai dai kuma lokaci ya ƙure insha Allah karatun wannan littafi na sifatus sala to sai kuma jibi da izinin Allah وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك